أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon haduwa a wannan wuri markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaran inda muke ci gaba akan tafsirin alkur'ani mai girma ko tafsirin ma'anonin alkur'ani a yau muna 24 ga wata na muharram hijira shekara 437 wanda ya dace da shidda ga wata na sha ɗaya shekara ta 2015 a sati da ya gabata muna cikin bayani akan aya ta 70 ta suratun nisa lokaci ya zo ƙarshe wanda kenan insha Allah yau za mu tashi aya ta 71 ta wannan sura mai girma suratul nisa to ganin a darasinmu na ƙarshe ƙwarai mun zo ƙarshen bayani na mahimmancin da'a ga Allah ga manzo na Allah yanda mutum din da ba shi da daraja irin ta annabawa ko irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam amma dalilin biyarka ga Allah ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko san ka gare shi yakan hada ka da annabawa da siddiƙai da shahidai da bayan Allah na ƙwarai kina wannan a takaice yana karantar da mu na cewa ashe aiki nagari iyakai bawa matsayin da aiki nagari iyakai bawa ya hada shi tare da manyan kololo daraja ko da baka darajar su kuma bayani da ya gabata wai duk da ba matsayin ku ɗaya ba da annabi ko annabawa amma Allah kan hada bayan Allah Allah baya raba ku da bayan Allah ko da baka matsayinsa ba Allah yana hada ku kuma cewa wannan da'a ko biyayya ba bane ba na baki abu ne ba kurin bane mai da'a ne ko mai so ne iya bukatar aiki da duka maganar biyayya ce min tillawar rasul da'a ce kai wanda haka ruwa da imam muslim ya roto hadisan rabi'a wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ganin hidima da yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba shi da komi illa kun yawa manzo Allah hidima hatta kai ko dare yayi yakan bar zuwa ko ina zo ya tsaya a inda manzon Allah a kohon da yake ko iya gudun ka aje cikin dare annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta bukata ba mai mai ita shi yasa hatta da dare ta iya zamne a tsugunne ba kwanta ba ba kwanci ba yake wai ko an ta a tare shi idan shi biyu bai barci wani lokaci yakan zamana kurin iya je manzon Allah ya bukata ba ya zo mishi saboda wannan hidima duk da wannan muslim ya rawaito haka abu dawud amma kaman lafazi na imam ahmad cikin musanakin shi iya kama lokacin da annabi ya wuto asalin maganar annabi ya ga hidima da rabi'a yake ita mai rabi'a yanzu ka je ka zo ka tambayi abin da kake so a waje na zan baka a wannan lafazin ahmad sai ya ce to za shi shawara da an ce sai ya darje duk abin da yake sai wadi matsayin shi ya kai a mai haka ya ce da ya je ya shawara ya ce he ni tsaya ce na yi tunanin wannan dai duniya diyan da ta yi daɗi diyan da ta yi daɗi ko rashin daɗi za ta ƙare in mai aka ban zai ƙare na tuna lahira kun balle na samu gamuwa ko haɗuwa da nan sara salama sai na hihi ta kun na gaba abin da zan zaɓa kamar in ce ya bani damar haɗuwa da shi a gobe kiyama da ya zo ya ƙare shawara ita ya rabiya ita ai na ƙare me ka zaɓa ya ce ina son zama da kai ya ce murafaka ma na zama da kai ina zaɓi haɗuwa ko zama da kai a gidan aljanna ya ce a wakai da zalika rabiya babu wata bukata banda wannan kurin zama da ni kurin ya ce huwa za ka yarsa wannan kurin ya ishe ni bai san komi sai wannan kurin ce komi bukata sai zama da annabi sallallahu alaihi wasallam a waccan lafazi ya ce mishi to rabi'a ya aka yi kai wannan shawara kai wannan tunani su ta laya rasulullahi na diba na ga duniya in mai aka ban karewa zai yi mana samu zama da kai na kare to a nan kaga a nan sarar salama ya mai garanti a kan samun zama da shi amma yake ce mishi a inni ala naftika bi kasratu sujud rabi'a ka taimake ni kan cimma burinka da yawan sallah shi ne yawan sujada duk da an ce yawan sujada magana ce ta ana nihin yawan sallah duk da wasu magabata na ga cewa ka yi ta sallah makonan kana ta sujada dai matsayi ne kan da wata ruwa hadisi ya tabbata hadisi hassan wani ya suko abu zar na ga hannafin ibn qais ya suko abu zar a masallacin dimashq sai ga wani mutum ya ce kurin sallah yake kurin yayi ya taso yayi ya taso kurin sallah yake yake alama wannan kwayo zama nawa ya iga ne maka zama kurin sallah yake tashi sai ba Allah wai me ne kana wannan ka san ma a raka'a nawa tsari mutuni ce push up ita kai yace in ma ban sani ba ai shi Allah ya sani sai ke hujja cewa annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa bawa biyi wata sujada ba daga cikin sujada guda sai Allah ya daga mai daraja ya kankare mai zunubai ya rubuta mai hasana shi daga takun nake sallah ko sallah kun nake kenan wa almuhimmu dai magana musan da cewa wai hudinka kai musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ne ina bin shi ba shi bane ba aiki kuma mutum kai dogara da matsayi a yi kokarin aiki jama'a ahalus sunna kan ahalus sunna to aikin ahalus sunna ya zaman to a ganin aikace ba bane ba na kurin na irin na kurin na muna ciki mu ne iya buƙatar a same ka da aikin da ake buƙata kuma wanda ya wannan ikirarin shi kamata a samu a gaskiyar magana a wajen aiki a same ka gam Allah taimake mu da aiki sai kenan ayar mu ta 71 Allah rama ya ayyuhal ladzina amanu khudhu hidrakum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله عليكم قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معه شهيدا حسبك
يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا Allah subhanahu wata'ala kamar da Abdullahi bin Mas'ud ke cewa dan kaji Allah irin wannan kira kai mai imani ka bada kunnanka da kyau irin wannan kira Allah yana yin shi in ma ya baka umarnin wani aiki na alkhairi ko ya tsoratar da kai ko ya hana ka ga wani mugun aiki na Allah ya kira masu imani ya ayyuhal ladina amanu khudhu hidrakum ku riki mana datta ku mana ku yi hattara ana magana da wa ku yi hattara game da abakan gabanku kenan nan jan hankali na Allah ke mana kadda ka mai wuya kadda ka yarda ka mai wuya ka amince maka huri ka zama to cikin hattara kai da shi a kowane lokaci a ƙarshen wannan usaimin Allah ji ganshi cikin tafsirin wannan aya da yake yi wanda wa musan kawai kullum ana bayani shi qur'ani wai ba littahi bane ba na waccan al'umma shikenan eh kahurai na makka munafikan madina masu imani na madina a littahi ne na kullum eh anan yace wai kaka dauka ci an zu misali a rayuwar mutum akwai jan hankali a cikin mu'amalolinmu da kahurai kada mu yarda da su kada mu mai wuya su rika ba mu shawara ku yi kaza ya suka ga dama da ku don ba san ba yanda za a yi su so ku da haka kenan mu zama cikin hatara ɗan wannan shine kullum muke nasiha game da na ka ce malaman furuje mai malaman furuje ɗan kadiba a yau duk wani abu da ake so talakawa sai da shi balle an kaji ba duk an kaji an kira malamai an ce ku shiga ku kama ka kaga abin a kowata matsala yanzu ka taba ji an ce a kira malamai za a bada taki a nemi shawarar malamai ka taba ji a kira malamai za a raba dawa za a bada bashi na kudi an taba kira malamai dinga an kira malamai wani abu ne wanda ana tsoro al'ummar suna tsoro suna kaddama to sai a kira malamai to a malamai akwai malaman furoje malamai malaman furoje su duk abin da za a yi inda da kudi za su iya halittawa ya zama halal za su iya haramta ya zama haram kuma su turawa sun jima da gano haka cikin al'umma musulmi wallahi duk abin da za a yi sun san in aka wata malamai talaka za a gaya musu yarda wannan yan uwa abu ne sananne na yi magana da baki da baki wani cikin wanda ke responsible iya ƙarƙashin aikin wani babba irin ƙungiya ta babba a takaice wannan ƙungiyar oms aka yi zama zama makalin ta samu ƙungiya ta abin likita an samu matsala a ƙasar dakar mane aka yi a tsayi daga jarabar da wai ba a senegal an samu matsala kan allurar polio sai babban cikin wanda ake biya a kasar an sai yanzu ke biyayya ga malamansu ko ga shirwanansu sai suka soki wannan polio kin aka zo polio kurin kowa suka iya kurin kowa suka ɗan shi kurin sai ce da aka yi wani zama na gaba ake shawara ya za a hoto ma wannan al'amari na wannan ƙasa sai ɗaya cikin masu zaman taron ya ce abin da za a yi in za a yi programkin baɗi na gaba a cikin bidijekinku a yi bidije na shehu Allah a ware wasu kuɗi nashi ne in kuna so a ci nasara ya ce wallahi abin mamaki yana wurin da aka yi shi ya ce wallahi abin mamaki da aka zo kasan ta biyu ta gaba kayan aje aka zo aka mai aka ware bidijen shehun aka ba shi nashi wallahi shi da kan shi ya kira kowa kai ɗan shi kuma aka kai aka samu nasara amma mai muke magana kenan wai kenan wai musan da cewa tura sun jima da gano da abin da suke so cikin al'ummanmu ba wanda ake jin magana sai malamai ko anan da abin za ka ansa ya an kira su wani wani meye magana almuhimmin abin da muke nema a nan ba maganar polio muke ba question polio a maganar cewa malamai a ji tsoron Allah al'umma amana ce a hannunku ku suke ji mu suke yi a yanku in malami ce kaza kamar a wajen almajiri ko jahili iyansa a ran shi Allah ne ce sabin kaimun ta yi ilan muwaƙi'in kamar zaman mai ba da fatawa malami kamar kayan sinye ne a madadin Allah haka abin yake shi ne yaunin maganar fatawa ko maganar addini kamar malami matsayin shi ce kaza halat ko haram kamar ka sa hannu ne a matsayin Allah ce kaza ya ba haka bane ba kinan wa takaice duk lokacin da muke mu'amala in dai abin shi kawuri ne kakka amince wai a a ihtara kada ka yarda kurin abin haka ne in dai ga ma haka ne a kai ka bincike da kanka wani malamai malamai hatta su mas'ulai mu ce musabikin al'ummar mu su ma da yau ne iyakan su yau kana shugaban kasa ko wani ministry ko wani waye saboda wani bidije da aka yanke za a ba a saka taimako kaza tsakanin al'amara ce kahin ku sa hannu a wannan takarda ta wannan sunyan wallahi idan ka san domin so da yawa an san da illa amma sai abin ake cewa malam ka sha ruwa ka sha ruwa ka suka tsaki mana mana akwai yaba kasa ka sha ka samu wannan anwanin dan sai manta da abin da zai zo na baya kudin dalilin dan alkawarin wannan kudi sai a sa hannu na kai anan kaga wannan amana ce idan ka shugaban kasa ne idan minista ne kowane mas'uli ne dai wallahi idan ka sa hannu kan wani al'amari ba tare da ka tsaya ka binciki amfanin wannan abin ga al'ummarka wallahi maciyin kana matsayin maciyin amana al'ummarka wallahi na haka nan wajibi ne yan uwa duk da muke mu'amala da kawure mai hattara ƙwarai da samir ya bayani dogo kan wani masala Allah shahid da mu kenan Allah kira masu imani khuzu hidrakum ku yi hattara ku yi takatsantsan fanfiru subatin aw infiru jami'a idan yaki ya kama ku da bukan gaba ka ku ja da baya in ya kama a huta gurup gurup kungiya kungiya wannan su tayi suna gida a kasa gida ko gida biyu ko ya kama ya kamata kowa ba huta ka abar ku da baya idan shugaba ya kira ku amsa kira ya ce wa inna minkum laman laibati'an wannan abin wasa nan ne a nun sallar ya zamana a madina da munafukai wanda an ce munafuki wanda yake bayyanar da imani amma a ɓoye kawuri ne wannan shi ne Allah subhanahu wata'ala yake sanar da annabin shi da musulmi cewa wa inna minkum a cikinku don munafiki iya cikin layin musulmi a hili iya layin musulmi to Allah ka tabbatar da musulmi cewa wa inna minkum laman laifata'an a cikinku akwai masu sawa mutane kasala su danne mutane ma'ana wajen muta su kawo tsoro su kawo shawarwari iri-iri na hana wasu wuta Allah ce wannan kusan kenan akwai irin wannan a cikin kuma hikimar Allah Allah bai ce ba su wani su wani ne amma ta wa'inda minkum a cikin ku suna nan amma Allah ya kare ya riye ya kama su Allah iya ya ce wani da wani wani wani amma ya rike bai hudu sunansa ba illa a wani lokaci Allah kan gaya annabi sallallahu alaihi wasallam na su wani wani ne a gaya mishi shi ma ba na tsikar ba a gaya mai tsakanin shi da Allah gaya mashi da wani da wani da wani munafukai ne haka annabi ya zama da su wasu ya san su wasu bai gane su ba amma bai kudin karantar wani in wani kima kullum sun ce san addini ne na ka cewa mai bai sauki kuma mai rahama yanzu inda a da cewa annabi sallallahu alaihi ya yi mu'amala da duk munafiki gaya mai aiki a ware a wani nasi ko wani duk munafukai ne a ware to mu an zida ya zami mutum ba gaya mana ya zama da su to amma karantar wa haka ta a zama da su ga yanda ake kai ma da baka san kai ban ba ga yanda ake zama da su hakuri ake da su wanda an gano shi kaza ne a ki daukar shawarar shi kuran ba ka huta kai wani ni na kai alamun hauki ne ka ka bar mu ka huta da cikin mu kai mun hauki ne ba haka dan a hana ka haka a gaba zama annabi da su illa tabbas wasu annabi ya san su kuma ya gaya mana su Huzaifa kaga wane da wane da wane duk da kai ne Huzaifa shi ya san su shi annabi ya amince da Huzaifa bai bazau bai bazau ba bai da kowa ba ya san su annabi ya san su wasu wasu ha kenan na shi ne kala gamsu a cikin ku akwai irin wa'annan har ma ga wani abu daga cikin halin su فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذا لم أكن معهم شهيدا shi irin halin ana hada halin farin wanda ga halin guda daga cikinsu ire-irensu idan aka je yaƙi musulmi suka samu kariya aka kashe wasu an samu da rashin cin nasara a yaƙi sai ka ji irin wannan mutumin a cikin la musulmi ke amma iya cewa kad an amallahu wa alayya idan lam akun ma'ahum shahida ka Allah taimake ni mun je ba ashe wanda an gama da mu Allah mun ni'ima Allah bai ni'ima da bai je ba jihadin da bai je yakin ba iya godiya ga Allah Allah bai ni'ima yace wannan bangare guda kenan idan aka je aka samu matsala ba a ci ba nasara iya nadama da iya iya murna cewa da bai je ba shi ma a sashen layin ma'ana matattu yace wala in asabakum fadlun min Allah ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما نعم وليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما na'am Allah ce wala in asabakum fadlan min Allah idan da aka je yakin shi iya gida bai je ba haka samu katarin samun nasara aka ci yaki aka samo ganima kaga dai yanzu dai bayan da za a yi a raba da shi a nan kuma laiƙulan zai ce ga irin maganar shi to a nan kalma ta gaba ka allam takun bainakum wa bainahum mawaddatun malamin ta suna cewa jumla ce itiradiya kama ana cikin wata magana sai a so ko wata kuma a ci gaba da wata aka fara na menene cewa dan kakkasa a kanka wai waɗannan mutane da suke cikin musulmi eh, suna da wata soyayya ko da kaɗan da su Allah ka ce wannan mutumin da yake wannan magana wasu kan magana ka Allah ta kunu baina kum wa baina mawda kaman sam sam tsakanin ku da su babu wata soyayya ta magana taimakon juna kaman sam sam babu alaka da su ga irin maganar su a irin wannan hali iya cewa ya laitani kaman ka ce la yaqulanna ya laitani kayan aka wala ta aka ga maka ga matsayin su la yaqulanna ya laitani abin da yake cewa zai ce dama zai dama ya laitani kuntu ma'ahu ka nima dama idan ni aka yi yakin mai an yi dama tamanni abin da yake bai yiwuwa abin da ya ga ya huce in ma da wahala zai rika tamanni guri guri ne yake ya laitani kuntu ma'ahu fa afuza fauzan azima dama ni ma na je wannan yakin in samu rabo rabo mai girma ka nima samu ganimar kenan wannan bawan Allah zama da suke da musulmi da suke bayanar da soyayya a baki sauransu ƙarya ce ba maganar wadannan soyayya wannan abun na duniya shine kurin guri shi ga abin da kisa kurin shine manufar da musulmi samun abin duniya kurin duniya ce kewa ba lahira ba ba maganar lahira game da shi wannan abin da yake na duniya shine yake guri kurin ya laitar da kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima dama ina nan ima dama na je in samu rabo mai girma wannan wani hali ne daga cikin halin munafukai Allah subhanahu wataala ya gaya musulmi su san gawo irin halin irin wannan mutane irin su akwai irin wannan a cikin ku to yanzu ku dai musulmi ga umarnin Allah ka ku damu da su ku ci gaba da abin da yake gaban ku yace fal yuqatil fi sabilillah ku musulmi musulmi in zai yaƙi ya yaƙi saboda ɗaukaka addinin Allah ba don ƙabilarka ba ba don garinka ba ba don ƙasar da ƙasa ta bata misali tana ta wuce ga musulmi a saboda ɗaga addinin Allah ku yaƙi cikin tahiyar da ko ɗaukaka addinin Allah ku yaƙi allazina yashruna alhayatar duniya bil akhirah ku yaƙi waɗanda suke sayan duniya da lahira mana ga lahira sai su ba da lahiran mana ita ce kamar kudin a san a ashira sai ai musanyi ne ishe ne ko ake ba rishin baka manda su anan sun ba da lahirar mana su yi hasarar lahirar don samun duniya kamar da alaƙi shi masu imani inna lashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillah فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن yace wa man afa bi adam min Allah idza atum bi tafasir bi akum daga nan da ziba atum bi ko Allah yace Allah ya saya su masu imani su yi ciniki da Allah Allah ya sayi ransu ya sayi dukiyarsu kenan akan addinin Allah kada kada yana za su iya bada ransu za su iya bada dukiyarsu shi kuma Allah mai zai ba su tukuici ya ce bi an nalawa muljanna tukuncin da zai ba su zai ba su aljanna wannan sun ba da kansu za su yaƙi ɗarga addinin Allah in ma su kashe in ma a kashe su kuma wannan abin iya nan a attaura a injil haka alƙurani Allah alƙawarin duk wanda ya ba da ran shi da dukiyar shi kan addinin Allah Allah zai ba shi gidan aljanna kenan yan wa maganar me kenan kenan wannan idan ka jona da tawan zai barce da suke suka musulmi a yau da jihadi a dukkan wannan addini akwai jihadi duka babu wani ba jihadi illan wai jihadi a musulunci iya bukatar jagora iya bukatar tsari da dokoki yan wa magabata duk ga da ta magabata sun yi kitabul jihad a yau tsoron wannan shubuhi sai kasancewa sai aka kawo hana ma tsoron yin bayanin kitabul jihad to ba a wata da jihadin da gaskiya don cika kawai da ke da wani matsalar wanda ba gaskiya ba kenan iya da kitab na musamman a musulunci akwai kamar da dukkan addinai suka yi bayanin jihadi in ya kama akan abin da aka ɗora shi kan shi kenan yau abin da suke tura suke suka musulunci wai cewa ya kahu da takobi sauransu a shirme ne duk abin da suke alfahari da annabawan gaba daya wai bi jihadin ba duk addini ko ne akwai duk wanda iya yayi akan abin da Allah ya dora al'umma wajen kare addinin Allah duka akwai akwai yanda aka abin yau kana kenan cewa ko musulunci eh wannan sharrin da suke yi ya da takobi a dan kadiba duk da musulunci yake magana ba gurin musulmi bane ba ko musulmi annabi annabi sahabbai ko yan baya ma ba gurin su fadi ba gurin mu je mu zubi da jini kuɗa don kajiyar addinin ake ana nema ne a kawo addinin Allah a yi maganin masu hana shara Allah a yi maganin masu yaƙi da dokar Allah a kashi aka yi ta yi duk da samu damar isa aka sai da addinin Allah mai musulmi suke mai manzo Allah zai zo gari na kafurai idan dai sun ce ko da ba mu ce ba dole ku addinin mu haka ke ba in ma dama in ma ku yi imani ku zama to ɗan uwan uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa guda kun shiga layi ko ku a ku ba mu ku yi addinin ku kuma ku ba mu karo jizya saboda dole musulunci ta zamana da gindinta kada samu barazana jizya an yi ta can dama an zuba a yanzu ba zuba ba da karo an wa akwai ƙasar duniya a yau wadda ba a biyan diya hukunce ta babin diya a ba daula diya ba inda ba a yi har ma turawa sun yi mabin diya ha kenan wannan jirya aka tsawar haɗa muku diya kowa ya tsaye addinin shi amma za ku ba da haraji kaza ke ba a ce ba dole sai kun bar kiristanci kun shiga musulunci in dai gaskiya ne ku kawo ku amma ku ba daula musulunci wannan diya to wannan ne idan sun kiya ba musulunta ba magana biyan diya ga daula to sai a ce wannan kuma kenan muke suke nan ba kwa neman zama laya kun zaman to barazana ga musulmi shi magana jihadi sun zan barazana in ka diba haka musulmi suka yi duk mai tarihi ka karanci tarihin gaba su tsakiya tun da ba maka bakanta duk kewayen wannan gaba ɗaya da imma masu bautar gumki imma masu addinin kiristanci ko yahudanci kuma ka dibi tarihin hatta da gidan turawan hatta da turawan ya aka yi musulunci ya mamaye wannan gabas ta tsakiya har ya ketara cikin turai saboda adalci na musulmi sai musulunci a zai je ya ba da yawa sun je wurare sun ba al'ummomi kariya game da al'ummarsu karanci musulunci a nan ma na magarib magarib al'arabi magarib al'arabi ƙasa ce mai wadda take ta samu zalunci na daular rum da zalunci na sun dago sarakuna da yawa wallahi ba su imanin Allah ba amma sun zo sun ba musulmi goyon baya don su shiga bayan musulmi don a kare su zalunci kurin ganin da yake cewa ganin adalci na musulmi da suka yi shi ya kawo suka ga wannan shine addini yi babu wanda zai sarƙari karantar addini ce kurin kenan musulunci abin da yake guri a isar da gaskiya a wa mutane bayanin addinin Allah na gaskiya wanda ya ce zai hana shi suke ke neman a kauda shi a yi maganin shi don duniya ta Allah ce bayan na Allah ne ga na Allah ka so a yi sai ya ce ba a yi ba ya ce to wannan ku maganin shi shi ne aka kawo maganar jihadi a wancan zamani kuma in za magana wa gaskiya musulunci cewa wai addini ne gaskiya ta sa aka bi shi mutane gaskiya ta sa suka bi a rayuwar mu ta yanzu inda sun ce ƙarfi muka gwada mun gwada kaza to a yanzu da musulunci ke cin duniya bindiga da muka yi muna da bindiga tamu muna da shaka kwama tamu muna da jirgin yaƙi namu amma a yau wani addini ke cin duniya kowa sani ya shaida ba addini ke cin duniya a yau irin musulunci a lokacin da muke da rauni na yakin ba ma yakin ba a ma yi ba kayan aikin amma a lokacin nan musulunci ke damun su ke shiga inda suke a can kuma ya ci gaba shi ne muhammad hassan ke kawo wata kisa cikin a nihaya da bilawun nihaya ya akwai ruwa ta tabbata cewa za a wani yaƙi da musulmi babba na alƙalƙalce karan batta da za a yi na kusan ƙarshe tsakanin musulmi da rum ya ce za a zo a wurin da za a yi yaƙin ga tawaga ta rum ga ta musulmi suna da yawa ce sai an zo tsakar bugawa sai jama'a da yawa ta cikin ruma ta turawan ashe sun musulunta sai su kuma bangaren musulmi sai a yaƙi wancan ya ce dukkan alamu a yawan gani duniya yadda musulunci ke shiga turai iya shiga walla da alama abin da an yi guza ba kaga musulmi da ake kun shiga ake shiga ake ci gaba yake wala iri saboda abin baka tsammani shi ne kyauka na shiga kullun abin gaba yake kenan musulunci inda da ƙarfi ne aka iya shiga duniya a yanzu ƙarfi gare mu kuma cikin ku masu maganar cikin su yake kaiwa shi asali wanda ya magana wannan faforoma na yanzu wanda ke yanzu ke ci a yanzu lokacin iya shugaban kasar shi asali shine shugaban kira na da'awa ta kirsanci kayan samun wurin shi da ya kawo wannan maganar bayan ya hau ya kawo an shi ka kalma a duniya ai addinin musulunci addini ne na kobi da zub da jini alhali shi lokacin da yake aiki shi na da'awa abin da ya tabbatar ma ai wani taro kusan kayan shi kaɗai na biyu da kayan ya hau abin da yake gaya ma kiristoci na duniya zaman da aka yi da shi ɓangaren da awa yake ya ce wallahi dukkan alamu abin da muka karanta da suka ce a hausa da muka ce a hausa muna ita muna baya ba zane ya ce duk mun tura masu kira ƙasashen musulmi da kuɗi na furoje daban-daban na hanyar da'awa zuwa ga addinin kiristanci addininmu a mace wallahi a gida suna kwanar mana zane suna addinin su iya mamaye al'ummarmu haka yake ciki ɗan wake na musulunci da ya ce a yi jihari ba kuma ba kuma soke a zuwa jini ba a nema ne a ba ka ba da dama a tsaye da addinin Allah a gaya mutane addinin Allah ko da kai ba kai ba a hanyar gare boye kai kuma ka biya karo ko biyan karo na hiri da ake ce kuka ji a su su suna kalahin biyan karo a takaice kenan Allah subhanahu ta'ala ya ce falyuqatil fi sabilillah alladhina yashruna hatta dunya bil akhirah ku yaqi wa'inda ku yaƙi saboda ɗaga addinin Allah ce saboda ɗaga addinin Allah su waye waɗanda suka zaɓi duniya suka ba da lahira ba ruwansu da lahira kudin su duniya kura ya ce wa man yuqatil fi sabilillah fa yuqtal aw yaghlib fa sawfa nutihi ajran azima duk wanda ya yaƙi saboda ɗaga addinin Allah to a wajen shi babu asara fa yuqtal aw yaghlib ɗayan biyu imma a kashe shi shahada imma a ci nasara ganima ba a tsara kuɗa imma ya kashe imma a kashe shi kowane dai ci nasara ce ya ce fasofa nutiya ajiyar azima Allah ce tabbas dai kan bai asara za a bashi za a bashi lada sakamako mai girma sakamakon neman daga addinin Allah Allah ce gaba
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا na'am a nan kuma Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin wani hali da musulmi suka shiga kusan bayan an yi hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ya bar garin makka sauran masu ƙarhi sun bar garin makka sun koma madina na an can zamani yin hijira zuwa madina wajibi ne dole ne to akwai wasu wanda suke ba sa iya hijirar imma tsuwa imma yara ne imma mata ne ba sa iya hijira to wannan an san da uzurinsu shi ne a nan sun shiga wani hali a garin makka na gallazawa na cutarwa wanda ba sa iya basu maganin komi to shi ne a nan Allah yake jan hankalin musulmi wanda suke ma'ana daula ta musulunci ma'ana madina wanda suke cikin daular na kasumanta da wa'ancan danginsu ɗan uwansu wanda suke cikin halin gallazawa ta kahure Allah ce wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah me zai hana ku yin jihadi cikin ɗaukaka addinin Allah والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية ذلك أهلها وجعلنا وجعلنا من لدنك وليا وجعلنا من لدنك وليا من لدنك نسيرا كي يسكا يتي غا حال دا أكي تكي ميزي هانا كوي جهاد في سبيل الله الحال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان غا ما سروني na maza irin tsoho ne ko bai iya tahiyyar har gurgu ne abu da wanda ke na matsala su da miji ne haka da sauran mata da ƙananan yara wanda suke makka a zamne ga halin da irin abin da mahasina addu'a allazina yaquluna ga irin abin da suke faɗa a can makka kira Allah ya musulmi irin halin da suke ciki ga ma irin addu'ar da suke allazina yaqulun masu cewa rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati zalimi alwa ya allah ka hudda mu daga wannan gari wanda mutanen gaban shugabannin garin azzalimai ne suna zalunta su suna gallaza musu dan tabbata an kashe ma wasu a ɗora mutum dutse a tsakar rana a baka kashi duk da wasu iya kan gallaza ba abin da ba a musu ba kuma danginsu ne ‘yan uwan ɗiyarsu ne wasu ɗiyarsu ne ma wasu kuma bayi ne haka aka yi ta gallaza musu kan lamarin addini ya ce suna irin wannan addu'a cewa waje allana min ladunka waliya Allah ka sanya mana wani majibincin lamari daga wajen mana Allah ka mana zaɓi ka hudu wani bayi bawa da cikin bayan Allah ba zai zama to waliyin mana mai taimakon mu ka sa wani wali na musamman Allah ka ba mu wani majibincin lamari waj'alna min ladunka nasira Allah ka ba mu wani mai taimako game da halin da muke ciki ke suna cikin halin matsala suna neman agaji to dan muke yan uwa kenan yaya za a ku bar irin waɗannan mutane ku zama haka kurin shi kenan a shanta ke a bar su la kenan iya buƙatar yanto da waɗannan bayan Allah suna buƙatar a hudu daga cikin matsala muna da labarin irin su me aka ce Abu Jandal irin su su irin su me aka ce su Abu Basir da kuma labarin su na magana wanda an zo har an zo sulhu Hudaybiya shekara ta shidda da hijirawa wannan ana gallaza musu a ɗarmi a bada kashi a nan sallallahu alaihi wasallam ya yunkuro duk da cewa Umar ya zo a da mun ba aka a wannan halin an zo da neman sa hannu na a samu zama lafiya ka a yaƙi ko a yan ana cikin wani abin sai ga abu jandar ya fito da sarƙa ko ina amma samu ya cire daga can ya zo a dabba da sarƙa a jikin shi ya zo ya faɗi a gaban musulmi ya zo ya fito wata fitina da Allah ke jarba mutane kan imani sa abin kun Allah suke wa sun ya zo da sarƙa a jikin shi kuma a hikimar baban shi ne wakilin shawa a wurin sa hannun baban shi ne Ismail baban shi ne shugaban tawaga shawa wakilin shawa na yin sulhu tsakanin su da musulmi an riga an sa hannu akan menene kan cewa yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam kakkai umara a yanzu baka da mai yanzu ba mai da ba amma zaka koma dan baka zo da yadda ba ka je a ce mu duniya ka zo ba da yardan mu ba kenan kai ma kai karhi he ka koma madina ka zo baɗi da umarninmu ka zo ka yi umara ka wuta ka tafiyarka cikin abin da aka yi cewa duk musulmin da ya je makka ya je madina daga makka ya tsere zuwa makirci duk musulmin da ya tsere daga hannunmu ya iske ka a madina ka maido shi ko annabi kuma ya yarda sallallahu alaihi yace ya yarda a mai da musulmi ya hijira a maido shi ya ce kuma suka ce wajen kuma suka ce idan da annabi kayan su zo annabi ya riga ya rantsuwa da Allah ya ce wa'annan tawaga ta ƙunsha in suka zo duk abin da za su nema a waje na na ka da annabi ya kai saboda kare alhurman ɗakin Allah na da rashin neman zubar jini ba ba tsara zubar jini ke ba sai wa cewa la na rantsu cikin ruwa ta bukhari sai da ce fa zubi nafsi biyadi na rantsu da wanda rana kyane shi idan suka zuka tambaye ni wata hudda duk abu suka ɗaya zaman lahiya ne za a kare alhur maka ka a yaƙi su da zan karɓa kiriski sana abu da ya karɓi su ya ce ya yarda da wanda ya je ya hijira zan mai doshi kuma idan daga can wani ya rida ya dawo ba a maida shi su bisa maida na tsane zo gida a annan umar bin khattab abin mai abin ɗabi'a ta mutum su abin ya bata ita da hankali yanzu ta ya rasulullah wai ta ya manzon Allah ya rasulullah wai ba mu ba mu muke kan ba na ba kai kace ba kayan muhulki zaka shiga makka cikin aikin umara za mu shiga mai tarbiyya da az kuma yanzu ya za a yi kace mu koma kuma ce ya za a rasulullah muna kan gaskiya makiyan mu akan ƙarya mu ba da kaskanci a rayuwarmu na kaskanci na rasulullah kwarai abin ya mai zafi umar ya tashi iske a wace abubakar wurin zo na abin kana kallo zai haka nan ba a nabi labari ba za a zo a zo umara kuma yanzu mu koma gaba mu yi ba kuma sa hannu kan wannan abin abubakar ce ma umar ya ce a umar da ya ce lalle za mu zo mai umara ya ce baka bana ya ce a yanzu ka tsaya kan abin da ya gaya maka kurin ka tsaya kan abin da ya gaya maka wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi kana abinda annabi sallallahu alaihi wasallam da abuk umar da yahudi abinda abuk ga mishi shi ga mishi abinda abuk ga ma umar sai annabi ce mishi na ce maka bana na ce maka bana za mu shiga fito magana wani ya je can mu maido shi yace duk wanda namu ne hayar rida ya bar mu ya zo maka me za mu yi da shi yace kuma duk wanda yake kuma namu ne yake garin maka Allah zai ba shi mota annabi ya yarda abin ya tada musu duk masu a hankalce abin akwai matsala gaskiya a hankalce to amma illa wannan manzo Allah ne kuma wannan abin yan uwa wallahi shi ya kawo nasara ga musulmi har ta kai ga bude maka a takaice da anan a kusa ce doguwa a takaice da anan shi wannan cikin wanda ake gani zama Abu Jandal ya gashi ya ciro a cikin sarka ya zo an sa hannu an kare kenan ya gashi ya zo ya faɗi cikin sarka sai annabi ce to wannan ma ai kaga shi bitun da zaka fara ka hannu yace ai wannan in ba yau shi ba ba ai yace wallahi wannan iya ciki in ba shi kuma sa hannu wannan shi ma zamu koma da shi yace yanzu rasulullah za ku maida ni gida bayan na zo ina musulmi a madana makka wani abin ya tara musu hankali ce za ku maida ni cikin halin kallazawa bayan na zo ina musulmi kowa hankali shi zai tashi na bace abu jandar ya haƙuri da koma allah baka mota kuma uban shi ne mai shugaban tawagar an kama hanya sai umar sai ya bi shi yake mai rada yake mai mai takobi mana an go bige wana ya bige uban ya bige shi kai bare shi da ka umar ka so ka su gada yi bi shi ya bashi takobi sai bige shi kuma bige shi to shi ya ga tunda manzo Allah ya ce ya koma ya zai ya dangana kurin ya koma hikimar Allah wannan abin da ya wakana gare shi haka aka tafi gida a takaice a nan sarrafa wannan bayan ɗan lokaci sai cikin wanda ake gallazawa a maka abu basir shi ma daga maka sai shiri sai gashi a madina ya zo madina bayan kuma an ce duk wanda ya yi iska manzan Allah a madina a maido shi sai ga abu basir a madina ana nan sai ga wakilai biyu na ƙwarishawa sun biyo bayan shi suka ce ya muhammad abinda aka sa hannu da kai ka cika alƙawali ita abu basir ya ka bi su can zai rasu za ka bi na ce haka aka bi haka muka yi ya haƙuri allah za ka muta bi su abu basir kai za ka ce bi su ya bi su sun ta yi hanyar maka daga madina za ta yi maka a hanya sai suna hira an ana hutawa a hanya shi da yan kaman shi sai ɗaya yake cewa ka wannan takobin tashi yake yabata ai wannan takobin ta ka zaka yabanta caka lalle wata kuma ta kamar ta kuma ce shi ma yake banta ai wata kuma ta kaza kaza kaza shi inda an ganta he mace da wannan kamar su kai da ya amsa kun da ka hawo kun sai kashe ɗayan ɗayan ya shaka a dubu ɗayan ya tsere ya nihimadi da sai ta kusa sai nihimadi a dubu ɗayan ya kashe ɗayan sai annabi ana zama cikin madi ana cikin masallaci annabi ya cikin masallaci a zamane kurin sai ga wani mutumin a dubu a dubu a dubu annabi ce wannan wani ya tabo shi wannan mana ya tabo an tabo yake mana mun ku gurke shi a dubu da kuma lati yace wannan Abu Basir mutumin mai hura wata yaki mana mutumin mai hura wata yaki inda mata rake da wani fitina ce din sabuwa ya shigo a dubu ta rasu da ya kake dan wani ma biyo ne ya kake dan wani ma gane biyo ne anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Abu Basir ka yi haƙuri da koma ya ce ya rasu da kai kayan naka kayan naka ko ka ba da ne ƙarshe da abu basir bai koma ba da ya tsere ya samu nuri ya laɓe hanya shi kama hanya yi amma bai zo madina ba ko ya samu nuri ya laɓe hanya to duwan da ya wannan cikin wannan matsalolin wannan duwan da ya kuto ga maka sai suka abu basir sai suka yi tawaga sai suka yi wadannan gungu tsakanin makka da madina suka gungu a can su su dai annabi dai ya mai da su bisa bisa madina kuma sun zuba maka kuma suka garin su da suka yi ƙari to duk wani abu na ƙwarin shawa ɗan ya biyo na ya siriki su kuma ƙwarin shawa dole daga nan ake daga makka ake zuwa sham hanyar sai dole ta dole dole sun suka zarka samun abinci daga wata tawaga ta yasa yasa duki yasa abin shi suka garin su da kan suka tsaya su da kan su kure shawan suka abun abin ya garin su suka ce ya Muhammad wannan hannu da muka sa na kamaido wanda ya imani a ka bar shi da kallon wasu mutan daga shi ya tsoro ne da kan suka ce eh su sun yarda duk wanda ya zo hijira ka amai da shi a bar shi kada abu basu kenan zai koma ya koma Madina a takaice dai ta kenan Allah iya cewa musulmi me zai hana ku yaki cikin ɗauka addinin Allah alhali ga masu rauni nan na maza da mata da yara suna irin wannan addu'a rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati zalim alwa ya Allah ka hudda mu daga cikin wannan alƙarya wanda masu garin ɗan garin azzalimai ne waja'alna min ladunka waliyan Allah ka ba mu wani majibincin lamari na musamman daga wajenka waje allana min lalata nasira Allah ka ba mu mai taimako na musamman Allah ce allazi na amanu الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت وقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا Allah ce allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah na Allah ga maka halin tawaga ta masu imani da matsayin marasa imani su dai allazina amanu masu imani yuqatiluna fi sabilillah suna yaƙi ne saboda daga taimakon addinin Allah amma wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilillah tagut waɗanda suke suka haurai su suna yaƙi ne ba don ba don kare hanyar ƙarya abun bauta na ƙarya haka yaƙi yake su wanda daga addinin Allah su kuma da tsagut tsagut dukkan abin da saba ma shari'a don aka kira kamar shi haƙƙin Allah tsagut ne suna yaƙi don kare tsagutu amma ku kuna yi don daga addinin Allah ba don kanku ba ba don ahwaninku ba don taimakon addinin Allah don haka kai da yake na Allah ne don Allah kake ka ji tsoron mai yi don dagu akan banza ya ce faƙatilu auliya a shaitan inna kai da shaitan kana da'ifa ku masu imani ana ce ku yaƙi 'yan gidan shaitan ku yaƙi tawagar shaidan kuma kai ba ku tsoro duk irin abin sun kulla kaidin kullin shaidan rauni gare shi a gama da masu idan Allah kinan kadda ku ji tsoron su banza ne lalace gaba ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال فلما كتب عليهم الكتاب إذا فريق منهم يخشون الناس إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا الكتاب لولا أخرتنا إلى أجل قريب نعم قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا نعم ننكما الله سبحانه وتعالى iya mana halin musulmi a harkar musulunci kayan a ba su dama ta yin jihadi fi sabilillah wanda cewa farkon al'amari annan salasan iya makka da sauran musulmi masu rauni ana gallaza musu hata kai gallazawar abin bai jimuruwa mutum zai fitinu da wasu fitinu wasu yin hijira ta abin da ya kai gaya annan salasan lalle akwai abin da kai za ka ijimuri bai ijimuri ya ba sahabbai shawara cewa ga sarki na ajin labarin sarkin habasha iya da adalci zai ba ku ina hatar muku zai ba ku kariya na ku samu damar tserewa ku don da iya wata ya kasar shi da ta habasha usulun maganar hijira annabi ba su shawara su ta yi wannan kasa da alama na samu kariya ta samun bautar Allah sun je ta farko an dawo ji wani labari wanda bai inganta ba dai aka koma kuma shi ma dai iya nan a cikin lamari dai shi ma dai an bashi umarnin barin garin makan gaba daya wasu can suna habasha kuma shi ma da sauran shi ma ya samu ya huta ko suka bi shi duk nan ɗan wafi sa musulunci addinin da ke ake da asbab kaga irin mutum da shiga hali a yau ka ce ai muna cikin don daular kawura ce ko na ji a yaƙi a mutu a kashe mu a'a annabi adam tsoro ki ya tsoro mutuwa ne a wuka ya tsoro mutuwa ne haka umar tsoro mutuwa sa umar a sun sun cewa kwarin shawa kurin wato a wato a mutu da kwarin shawa a wato a mutu a'a har ma gudu suka yi ko har ma gudu aka yi aka laɓe saboda tsarin Allah bi tara zuwa ka ce zuwa kashe shi kullum aka yi da ina da imani ya yake ake wata annabi sallallahu alaihi wasallam hayasa hayasa kullu yake ko sabai kariya da takobi in addini bai ce ba ka zo kaje ko a kashe ni kurin in zo in mutu kurin a a ba haka bane matsalar musulunci eh ba haka bane ba kaga tsarin gudu aka yi alaƙama aka samu aka tsere aka je don a samu damar wannan ta abin da ake so a yi har ta kai bi irin abin da aka yi na kima a nan lokacin da ya wutan ma irin yadda ya kabin tsari na laɗewa a wuri kaza a yi kwana kaza da ɗaukar ɗan leƙen hanya masanin hanya da abin da aka yi da yadda suraka ya biyu su baya ga aya wanda bai iya kama su amma duk da haka Allah ya bada kariya amma annabi bayan suraka ya ga aya ya bi su raƙumin shi ya kasa ya ita kusa gare su raƙumin ƙasa ta kama shi ƙasa ta kama raƙumin suraka da rike ya tabbatar da wani abun bai iya zuwa ya ya kurce daga baya bi su ƙarshe bayan ya gaskiya ce wannan bai iya kama shi manzon Allah ne amma mai annabi ce mishi sai suraka yanzu me zaka iya ce ka je ka kawo da masu bin hanya daga gare mu kai ba na ka yi tuwon su an san biyar ce a ya bi nan ko tsari ne na a samu a tsira an yi cikin a zuwa kamar gudan imar a kama ni a kashe mu mi shahada a'a bayan ma sun je madina sun yi hijira suna madina a zamane an ci gaba da irin wannan gallazawa sai su su ya rasulallah yanzu muna kallo haka a ji a yaƙi a ji a mutum ya rasulallah mu je ma lokaci biyu ba iya bukatar tattali iya bukatar shiri iya bukatar al'umma masu sun kare waɗannan abokan gaba to shi da Allah ke cewa yawan labarin irin waɗannan mutane halin da aka shiga yace alam tara illa alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimu salata wa atu zakata falamma kutiba alaihim alqital idha fariqun minhum yakhshawna an-nas khashyatallah aw shadda khashya yace baka gaba alamtar ilalazina ilalin kufu a idikun baka ga waɗanda wai su ne ake cewa ku kame hannunku mana wanda aka hana su yaƙi suna cewa aje a buga aje a yi shahada a yaƙi ana ce a ku yi haƙuri lokaci bai yi ba ya su zama matsalata ne a ba tsoro ba ne lokaci bai yi ba ana ce ku riƙe hannunku daga yaƙi an hana su suna so a yin amma ce kakku yanzu aka ce kur yanzu a ƙi musalata wato zaka ku yi ta salla ku ba da zaka ma'ana ku ci gaba da ibadar ku ta karan kanku ta da kullum eh lokacin yaƙi bai yi ba aka hana su yaƙin tun suna so su yi suna da imanin yi amma ce lokaci bai ba eh ku ci gaba da salla da ba da zaka amma Allah ce falamma kutiba alaihimul qital yanzu kuma lokacin da aka sabakar aka farta uzira lillazi na yuqatalu bi annahum zulimu ko wannan la Allah sabla qadir lokacin da Allah ce yanzu an ba da uzinin yaki uzin aka ce lillazi yuqatalu bi annahum zulimu Allah ce yanzu an ba da uzini ga wa'inda ake yaƙa domin Allah ce an zalunce su yanzu lokaci yayi an ba ku uzinin yaƙin kuma Allah mai iko ne akan taimakonku to yanzu bayan abu ya zo falamma kutiba alaihimul qital lokacin da aka farata yakin kuma idza fariqun minhum yakhshawna an-nasa sai ga wasu a cikin musulmin a za a hukunta akwai akwai akwai akwai ko na ce ba musulmin na kware ba wannan hali ne na munafukai da suke cikin musulmi don komi da su ake a yi sallah da su a je a buga masu ƙarya ce a je a buga su da kai a yakin ma ƙarya ce a baka ne irin su ne suke wannan magana sai lokacin da Allah ya faranta yaƙi tunan ɗan wa ina ga lokaci yayi Allah kai wani sun insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته